إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘yan musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magara yau muna talata 22 ga wata na shawwal hijira shekara 437 wanda ya dace da 20 da 26 ga wata na bakwai shekara ta 2016 yau insha Allah za mu yi darasi na 72 a wannan littafi alwajiz في فقه السنة والكتاب العزيز درس منا سبعين دبي إن شاء الله آه إن شاء الله أبن دزام تاشي ما يجب على الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه بيانا أبن دي وجب كان صوه لتيجو ولتيجوه ko tsoho mu ce ko tsohuwa ya zama da wurin tsoho da tsohuwa da mara lahiya cutar da ba a tsammanin warkewarta kenan misali a yanzu irin cuta ta wanda abin ya yi ƙari irin diabetic masu cuta ta sukari wanda ta kai ba sa rabuwa da shan ruwa duk ɗan lokaci sai an sha ruwa ko ka cuta ta cuta ta tumbi wasu ka cuta ta irisar wasu ka ce mata estoma wanda ita ma akwai wanda in ta yi ƙari dole sai an rika cin abinci lokaci zuwa lokaci jima ba ta abinci matsala ce to irin wannan wanda cuta ce mahi yawa ta kama mutum sai dai haƙuri to ire-iren dai wannan jin cutawar take ba ta yau da kullun ce kuma ba ta barin a yi azumi to wannan matsayinsu ɗaya da tsoho jagwab ko tsohuwa jagwab wanda sun tsohuwa sun kai ba sa iya azumi kan wannan mas'alar babu wani mushkila ko saɓani kan wa'in nan tsoho da tsohuwa ko marar lahiya wanda ba ta warkewa ya ce wa mana ajaza an siyam likibar aw nahawihi afatara wa at'am an kulli yawmin miskina da qawli ta'ala wa alladhi yuqunu fitata ta'am miskin wanda ya kasa yin azumi likibar saboda shekaru kinan girma na shekaru auna hawi ko dai makamantan maganar tsuha na shekarun da ya ma'ambace maganar rashin lahiya wadda ba ta warkewa a kan tarjama da yi ya ce afatar waƙa zai ci abinci kuma ya ci yadda muskini an kulli miskinan kowane azumi guda zai ciyar da muskini guda wannan cisuwa ce ina ga za mu je mu ga abin da ya kamata a bada wajen cisuwa nan dai ya gaya maka abin da za a yi za a ci abinci kuma a ciyar kambacin kowane wuni a bada abincin a ciyar da miskini guda don faɗar allah subhanahu wata'ala wa allah zai tuigunahu akan wanda suke iya suke azumi cikin wahala za su ba da fidiya ta ta'am miskin fidiya kamar kafara ta ta'am miskin ta ciyar da miskini shine kambacin azuminsu kullum azumi azumi daya ya bada ko ya gama gaba daya bada kamar za mu gani daya cikin sahabai abin da ya yi wannan aya da ya kawo ya dogara da ita zan zamu je maga bayanan bayanan ibn abbas ko sauran magabata kan wannan aya ta alazin tuqunahu yace ana ata أنه سمع ابن عباس يقرأ هذه الآية فقال ابن عباس ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل مسكينة وانا كمان دا كتكين سيل بخاري أعطاء بن أبي رباح كينا إكي تشوى أعطاء كتاياجي عبد الله بن عباس إيا كرنت وانا آية sai shi bin abbas ke cewa laisatu bi mansuha wannan aya ba mansuha bace ma'ana ba a shaye hukuncin ta ba tana nan ko shekul kabir ana nihin tsoho wanda shekaru sun yi girma walmar'atul kabira ko mata wanda shekaru sun yi girma sun yi nisa da takaice nan guda biyun tsoho ko tsohuwa la yastati'ana an yasuma ba sa iya azumi falutu imani makana kullum muskinin za su ciyar da abinci kambacin kowane azumi za su ciyar da muskini na yanwa a alkashin wannan aya abdullahi bin abbas ya kira ce ba masuka bace ba me maganar duk da cewa suna ta suna kira nasar ko mansuka abinda aka yi kucin gaba daya nan za mu ga wannan aya kamar da mahi yawa wajen sahabbai suke fasar wannan aya abin da ya wakana bayan faɗar Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat magana cewa ya ku masu imani an rubuta muku azumi kamar yadda aka rubuta ma al'ummomi kamanku kayinku ke wannan abu ne ba yanzu aka fara ba dama an yi kuma wannan amfanin wani azamin la'allakum tattaqun kam dan ku zama to masu takawa sababin shar'anta azumi iya hori iya ba wani wani horo na zama cikin la masu tsoron Allah to wannan yace ayyam ma'dudat wasu kwanaki ne kididdigaggu wanda aka kayyade 30 ko ba daya faman kana minkum maridan ala safar fa iddatu min ayamin ukhra wanda yake cikin rashin lahiya ko cikin bulaguro zai yi wasu kwanaki daidai wanda suka huce adadin abin da ya huce shi zai rama yace wahala zai tsikuna ga wanda suke iya azumin suke azumin cikin wahala fidda ta'am miskin fidda ta'am miskin nan fidda ta'am miskinin nan fidiya ta ba da abinci za a ciyar da miskini ta wannan aya mai maganar wala zai ta kuna hukin wannan wanda suke azumi cikin wahala asalin muhi yawan sahabda da suka fasar ayal wanda suke iya azumin a lokacin nan harkon al'amari harkon al'amari haka suka fasar abin musulunci an ba da dama harkon wajabta azumi na ramadan mutum wanda azumin ke ba shi wahala ya gai wahala ce an ba shi dama ya fidiya ta ta'am muskini ya ciyar da muskini guda iya da dama ko ko ya azumi shi zaka ce famata dawo akan me ka ce famata dawo akan ko wa khairullah maganar wanda an dora ma ciyar da muskini guda amma Allah ce wanda ya kara ma akan muskinin ibada bi ma wannan alkhairi ne ita wa anta sumu khairul lakum wanda su makairar da ku yi azumin shi mai alkhairi gare ku to wanda su makairar da ku to wanda su makairar da ku yi azumin shi alkhairi nan ma'anan magana kenan da an ba da dama ko ka yi azumi ko ka ce da miskini amma yin azumin ya yi amma zaɓi na mutum gare shi wannan haka farkon al'amari yake to kawo aya ta gaba shahar ramadan zai unzula fiye ƙura'an hudar da nasa ko Allah ya ce shahar ramadan zai unzula fiye ƙura'an hudar da nasa obin da ta minar huda wal furqan ta faman shari'a minkum shari'a fara sumu to wannan aya ta shahar ramadan alazi unzula fiye ƙura'an wata na ramadan wanda a ciki aka sabkar da alƙur'ani nonon ƙur'anin hudan linnas shirya ne ga mutane wa ubina ta minal huda kuma bayani na shirya to ta ana aka ce ulfurqan kuma ƙur'ani iya raba gaskiya da ƙarya to nan ce fa man shaida minkum shada fa sumu duk wanda ya halarci wannan azumi yana gari azamne ramadan ya same shi kurin ya azumci wata na ramadan wannan ya ta bada cewa kenan wannan ita ta shaye ba da zaɓi wanda aka yi a farkon wannan aya da muka aya ta farko da makaranta ta mutum iya da dama in iya sai ba shi wahala ya yi azumi ko ya ce sai an ba shi zaɓi wannan zaɓin da aka bada an shahe wannan zaɓin a wannan aya ta gaba ta faman shirin mulkun shahar falisumu yanzu kenan Allah wani umarni faman shirin mulkun shahar falisumu duk wanda ya halarci watan azumi ramadan yana lahiya iya gari lazumi azumi wannan aya a nan kenan ta shahe zaɓi wannan mahi yawan sahabbai kan haka su kawo ke shi ibn abbas yake cewa anan kenan a bayanin mahi yawan labarin sadisan maganar sahabbai wannan shine asalin maganar wannan aya mai iyawa an ba shi zaɓi yanzu an shahe wannan zaɓin kenan wannan aya an shahe ta to ne ibn abbas iya maganar ba shahe ta ba ba iya nihin ba gaba ɗayan maganar a'a nan ba iya inkari bane ba cewa al'amarin na magana aya wani bangaren aya iya maganar mas'ala ta tsoho da tsohuwa tana nan kaka dauka an shaye ta kenan magana da aka yi a da kenan ga zaɓi amma yanzu wani zaɓin da su suke magana babu shi to amma akwai wani hukumci wanda ibn abbas sai hudu na mas'alar ayar har tana magana kan tsoho da tsohuwa shin bayan ibn abbas yake su kuma ta sun ambaci kurin magana shaye aya suna nihin shaye wancan hukumci na warko na ba da zaɓi ko ka yi azumi ko ka sha ka ciyar da miskini kan bacin azumi shi suke magana an shahe wancan magana ibn abbas iya magana rashin shahewa a rashin shahe hukumcin gaba ɗaya kenan nan masa'alar shine ya kasa ya kawo magana cewa wannan aya lasir mansuka ba shahe ta ba iya inkarin shahe ayar gaba ɗaya yace huwa shekul kabir wal ma'atul kabira har yanzu kenan tana aiki akan tsoho wanda yake ya litajitaka ya tsoho da yawa ko tsohuwa wayannan guda biyun wanda la sati an su ma wanda bisu iya azumi ayat tana nan kenan magana akan su an falutima falutima na makan kullu yawmin miskinin su ce da miskini akan bacin kowane wuni to wannan mas'ala hatta su ma wa'intan bisu inkarin wannan magana illa kun ibn abbas kun shi ya so huddo magana aya iya inkarin shayewa shaye maganar wa'annan wannan mas'ala ta yake magana ba shaye hukuncin ba a wannan bangaren na tsoho da tsohuwa za mu ga magana mai ciki da mai shasuwa su ko suna magana a jumlace wancan mas'ala ta farko ce su suka dauko suke magana ta farkon azumi kai ko ka bari kai azumi ko ka ce da miskini ka sha amma aka ce yin azumi shi yayi wanda wannan wanda su mu khairul lakum wasu na kawo ta kan azumi a cikin bulaguro sai Allah ya ce ku azumi shi yayi ba haka ba ayat take ni maganar azumi suna kawo wannan ayal su hihita maganar azumi a bulaguro yayi ba haka bane ba su magabata ba su ma ayi wannan tafsirin haka ba magana mas'alar azumi a cikin bulaguro wannan ruwayo sun zo da dama na maganar zabi mutum iya da zabi annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya doko azumi ya azumi a cikin bulaguro wani lokaci ya ɗauko ya fara tafiya ya sha ya sa sahabbai suka sha har a nan don an zo an ba shi labari a cikin sahabbai akwai wasu sun bugu an huto daga makka da azumi suna cikin wahala a nan sarasa sai aka kame makayi abin sha ya daga gaban kowa ya sha fice kowa sha ruwa a nan sai ya ga wasu sun ana musu inuwa ana zuba musu ruwa aka ce ce wannan ko lahiya aka ce azumi suke ana ce a wannan sabon Allah suke nan ba wannan sabo ne suke to wannan sabo da ya dangana ma wa'annan wasu azumi yanzu suke dauka da an azumi a bulaguro sabo ne a wannan ganin sun ƙi bin umarnin sauƙi da aka musu a nan umarni ya yi kowa sha ruwa nan shi lahinsu shi lahinsu da magana cewa lesa min abin sayan safar ruwa da ta imam bukari ka ruwa cewa ba bai cikin da bula azumi cikin bulagoro duk manzala ya yi kan wannan masu ɗaukar yin azumin shi ya yi za su sha wahala a kan su yi wannan magana ba wani abu da mana ke tsammanin shi ne da'a ga Allah yin azumi a cikin bulagoro kamar ka ɗauka shi ne Allah ke so a inda matsala na annabi ya magana ga wanda yake ajiye azumin bayan sauki ya zo an ce su sha ruwa kina a takaice dai masala sanan na gajen malamai kan masalar yin azumi a bulagoro ko a ka'aje zaɓi ne abin da ya ma sauƙi za ka yi don menene akan samu wani yin azumin zai yi mai sauƙi misali tahiya ta wahala cikin rana ko kala misali cikin misali mai aka ce yin azumin ajiyar ya yi mai sauƙi za ka tahiya cikin rana wadda za ka bugu ko kuwa yanzu cikin yanzu akwai loka akwai mai ce akwai akwai wata matsala ta mota wanda an kashe ko ko da ba zaki zaka sha wahala anan kaga anan kai ajje azumi yayi masauki amma yanzu misali zai zamanto yanzu zan yi bulaguro ba wata matsala cikin sanyi ne kuma amma na san ramuwa za ta same ni a cikin kaga na yayin matsala rama daga baya kaga anan kenan in yi azumin zai yi min sauki kai kuma a takaice ya dace da mutum hali zuwa hali duk wanda ya ma sauki kurin kai kowanne manzo Allah yayi azumi kuma ya sha wasu sahabbai kuma ana tafiyar da sahabbai wasu suna azumi wasu bisa azumi wata manzo Allah bai zagi kowa ba don abin da tabbata ne kenan wa anta sumu kharan lakum tana magana ne a wancan zamanin warko lokacin da aka bada zabi ko kai azumi ko kai azumi ko kuwa an zai baka wahala ka ci abinci ka ciyar da miskini kan bacin azumi farkon lamar musulunci kenan amma a wancan zamanin ma aka ce yin azumin yahi shi magana kenan tamam daga baya magana cewa aya ta zo amma shi da nukum shara falsumu duk wanda ya ce wannan azumin iya lahiya iya gida kurin wajibi ya azumi daga nan aka ɗauke wancan sauki shi magana da suke magana magana masu magana shahewa suna magana shahe wancan hukunci da sauki ibn abbas iya inkarin shahewa shahe hukunci tsoho tsohuwa shi daga tabbatar da akwai shi kurin tabbas yanzu kenan bayan wannan magana ta ta na ibn abbas iya inkarin shahi wannan aya kenan ya bai tana nan akan shekul kabir da manatul kabira wanda lasta ta yana musu iya azumi an ya suma falata yamani wannan me yaka ce wanda kenan suke azumi lasta azumi cikin wahala kenan wannan lasta ta yana wanda bisu iya azumi lasta ta yana an ya suma bisu iya azumi kenan bisu iya azumi falutimani ya su ci manaka su ciyas da makana kullum miskinin su ciyas da kambacin a kowane kwana guda su ciyar da miskini guda kenan tsohuwa lasta ta yana an su ma bisu iya azumi falutimani su ciyas da abinci makana kullum miskinin kambacin kowane azumi su ba da su ce da miskini guda abinda za a bada zai zo a gaban insha Allah to yanzu bayan yanzu dai mun ji magana tsoho da tsohuwa da marar lahiya wanda bai warkewa duk muka matsayin sa daya sai alhubla wal murdi mace mai ciki da mai shayaswa ita mai hukuntunta sai ya ce wal hubla wal murdi idza lam idza lam tutiqa saw idza lam tutiqa sawma aw khafata ala auladihima falahum al fitr wa alaihim al fidya wa la qada alaihima wannan ita ce mas'ala mai saɓani kware a wajen magabata har a yau wajen malamai mas'alar ya ce wal hubla wal murdi mace mai ciki da mai shayaswa idan lam tutika sawm idan ba su iya yin azumi aw khafata ala auladima ko suna tsoron in ta azumi na mikiran ciki zai za ta kasa matsala ko ta tsoron yaron imma aka ce azumi babu nonon sha zai halaka ko ta matsala ta ciki ba ta iyawa akan wannan hali falahumul fitr an tabbatar da cewa an ba ta damar ita mai cikin da mai shasuwa a halin matsala irin wannan an ba su damar su ci abinci eh falahumul fitr an ba su damar su ci wa alaihimul fidya an dora musu fidiya na zaba kenan kafara ta ciyarwa na ba ciyar da abinci kan bacin azumi kuma idan suka ba da abincin wala qada alaihima babu ramuwa wannan shine maganar wadda ake magana da yawa kanta sai ya kawo yanzu dai muna cikin magana yanzu mai ciki da mai shasuwa ya ce a nufin banzu bayan ya wani magana zai kawo maka asar ko magana ta ibn abbas an ibn abbas qal rukhisa li shaykh al-kabir wal ajuz al-kabira fi dhalik an yi rangwame ga tsoho wanda shekaru sun yi nisa ko tsohuwa shekaru sun yi nisa fi zalika kan lamarin shan azumi wahuma yutiqanu saum wanda za su iya azumi an ba su dama na mana harkon lamari ke mana kan shi harkon lamari an ba su dama azumin zai ba suna iya azumin amma suna shan wahala an ba su dama an yi fitira in sha'a wa yi tsima kullum miskinan su ci abinci in suna so su ciyar da miskini kan bacin kowane wuni wala kada alin babu ramuwa sun manu suka fi zalika fiye da aya sai aka shahe wannan hukumcin na inda suna iyawa ya ce za a sha duk da shi ya ambaci tsahi amma su mahi yawa masabai suna kawo akan kowa ne kuran shi da iya magana ke wannan tsayi da tsohuwa kenan an ba su dama inda sun sha wahala su ajiye azumi su ciyar da miskini kan bata azumi ba sa rama azumi sun manu suka fi zalika kuma sai aka shahe wannan magana akan ayal faman shirya minkum share falisumu ai da muka bata baya faman shirya minkum share falisumu wanda ya azumi ya sama iya gida nan ba magana gani ba ke ne wanda ga azumi azamta nan wanda azumi ya same shi yana gida a zamane ba balaguro ba la shi lau falisumu ya azumci wata wata wata ramadan kenan sai aka shaye maganar zabi da suke da shi yace wa sabata li shaykh al-kabir wal ajuz al-kabira yanzu kenan sai duk da an shaye wannan zabi amma an tabbatar ma tsoho mai shekaru masu ko tsohuwa idan kana la yutiqana sawm a inda ba sa iyawa nan a inda ba sa iyawa anan da ita wal hubla wal murdi da mai ciki da mai shayaswa su ma idan khafata in suna jin tsoro imma lahiyata imma danta wannan guda biyun kenan da tsoho da tsohuwa da mai ciki da mai shayarwa in suka ji tsoron kan kansu in ma dan in ma cikin ya ce za a hafata a fatarata mai ciki da mai shayarwa za su ciyar da abinci na kafara kai su ci abinci yan ba su damar shan azumi su sha azumi wa a ta'amata kulla yomi miskinan sai su ciyar da miskini a kullum kenan ta ci abincinta kambacin azuminta sai ta ciyar da miskini guda yadda tsohuwa za ta yi su ma mai ciki da mai shayaswa a kan abu guda ne haka abdullahi bin abbas ya faɗa na ga wani shi matsala mai rigima a yanzu wanda malamai suke kai da kawo kanta yanzu dai ana abin da tabbatar da shi kenan kamar da ina ga ibn jarir tabari haka imam bai haƙi sun kawo ruwa da abinda kuma ya tabbata ruwa wa anhu wa anhu wata ruwaya qal muna maganar anan abin da yake hudu abin mutum ya yi abin da yake hudu abin da aka yi maganar mai ciki tsoho da tsohuwa mai ciki da mai shasuwa bayan da bin abbas ke a wannan wurin din hukumcin su daya an ba su suna da damar tun da azumin tsoho bai iya gaba daya tsoho bata iyawa mai ciki bata iya tsoron ɗanɗanta ko tsoron cikinta to wannan an ba su damar su ci abinci su ajiye azumi su ci yadda miskini kan bace azumin su shikenan kuma za mu zuwa gaban ganin ramuwa kuma can ma ambata ci bisa ramuwa can ma madama dama ma ta jama wannan guda bisa ramuwa ce da tsohon da tsohuwa mai ciki da da da mai shasuwa can farko ya ga maka baban daman da ba sa rama wannan yanzu kuma zai kawo maka dalilan shi ne tarjama ta san farko da da magana da yake nan da mai ciki da mai shasuwa in ba su iya azumi kusan tsoron ɗansu ya ce an ba su damar su ci abinci su ba da fidiya ya ce bisu ramawa haka tan wadda maka yi to zuwa zai kama ka dalilai ne wancan kamar ya mata tarjama ne amma zai kama dalilan da ya sa ya wannan magana da ya ce maka wannan mai ciki na mai shayaswa in suna jin tsoron kawunansu ko ɗiyan za su ci abinci su ba da fidiya ba sa ramawa zai yi maka dalilan da yake da su yanzu dan a wani asarkin yanzu ya kawo kurin maganar za su ci abinci su ciyar da miskini kambacin kowane azumi amma a nan bai kawo maganar rabuwa banzu ko a dalilan da ke kawo yanzu ya kawo maka dalili dai na maganar su ajiye azumi su ci mana su ajiye azumi su ciyar da abinci kurin ya tsaya nan yanzu a gaba zai kawo maganar na maganar basa rama wa anun wata ruwa ya daban ta abdullahi bin abbas wata albani ya kawo cikin tsirar galil ya kawo ruwa abinda ya tabbata ta kace dai yace abdullahi bin abbas ke cewa idza khafatul hamil ala nafsiha ibn abbas ke cewa idan mai ciki ta ji tsoron halaka kidan ta azumi za ta sha wahala wal murdi ala waladiha ita haka mai shayaswa ta ji tsoron danta fi ramadan a cikin wata ramadan a ramadan suka ji tsoron ita dai tsoron gata ya ciki gata azumi ta matsala dan wannan ba magana ba ta mai ciki kanta ya tabbata in alimanci a aikace har dan har dan na ciki ya san matsala ciki na zubewa ga wasu mata a suka azumi wani abu ya tabbata haka har cikin ya zube gaba daya ba magana mai ta kanta to dai anan ya ce maka kenan idan mai ciki ta yi tsoron kanta haka wal murdi ala waladiya haka mai shayar su wata yi tsoron in ta yi azumi dan ta bai nono zai halaka fi ramadan a cikin ramadan qal ibn abbas ya ce yuftarani wannan biyan da mai ciki da mai shayarwa za su ci abinci ma'ana su aji azumi wa yut'imana makana kulli miskinan za su ciyar da abinci kambacin kowane azumi sai su ciyar da miskini guda shi za su wala ya kadiya na sauma ita kun ba sa rama azumin wannan abin da yake wannan wurin yanzu da su ne kenan hujjojin da yake kawo maka kan tarjama da ya yi ta matsayin mai ciki da mai shayaswa kuma ce wa annafi don asa mun kare bayanin ibn abbas sai kuma annafi yake cewa kenan maulakin abdullahi bin umar yace kanat bintu libin umar ta tare rajulun min quraish wata diya ta abdullahi bin umar tana arma da wani bakure shi wa kanat hamilan tana da ciki fa asaba atashin fi ramadan sai kishirwa ta kama ta kenan azumi mata matsala an kishirwa فأمرها ابن عمر أن تفطر وتطعم عن كل مسكينا عبد الله بن عمر يمت أمني تشي أبنتي تشي يد مسكيني كم بچن كون أزمي wannan shine yan abin da yake wannan littafi in yan wa me a takaice fikihin wannan malami a wannan littafi abin da yake so tabbatar ma da shi masa'alar tsoho wanda ya tsoho bai iya akwai sun tsoho amma sai ya zama sai ta buguwa duk wanda ya kai shekaru bai iyawa ya tabbata iya su ma ya shiga wani hali daban tsoho ko tsohuwa ko mai ciki wanda ya tabbata ta jarraba ta gani ko ko likita amintacce ce kake azumi akwai matsala ko ta jarraba ta gaba abin da matsala ce ya su ajiye azumi haka mai shasuwa shasuwa yaron da an tabbatar idan aka yi azumi zai halaka kenan an waka gana kenan mata su tsoron Allah akan samu yaro yanzu ba ma azumi ba dama yaron dan barki ne yaron irawa da bibiron ɗayan dan barki ko dama rabi nonon uwashi rabi nonon gwangwani ka yi wani kaga an ce aji azumi ka dan ma hujja tun dama mai yawan nonon shirya man nonon gwangwani ne kina iya iya rayuwa ba babu ki ya saba dama kaga nan ba a ce hujja ce ki aji azumi dan kina dan kina sha da nono tun dama rabi nonon rabi rabi ne kuma yawa ya yi mashawancan kin na ana magana inda tsakani ga Allah da an tabbatar in aka azumin ba mu huta zai halaka shi na akin an ji tsoron shiga lafiya matsala yaran kurum a wannan halin da ake magana kenan ba a kowane hali ba to kina a wannan hali shine ake bayani wani malamin ke magana wa'annan duk hukumcin su kurin in suka aji azumi kan wannan dalilin kurin an ɗauke musu ramu azumi za su ciyar da miskini kan bacin azumi kun ba su ramawa wannan da dama cikin malamai ko mata jamhur suna kan wani ya ce za a ci a ajiye azumin a ce da miskini a rama wani ya ce a za a rama ba a ce suwa duk wannan abu da iri iri da manganu ne dai amma anan kamar albani Allah ya shiga ta mishi haka Ali Hassan Al-Halabi haka irin su ina ga wannan su Abu Ishaq da malaman sai da yawa na hadisi a yanzu da dama bala cikin majalan Albani suna tabbatar da wannan hukuncin cewa mai ciki mai shayarwa in suka ci suka sha azumi dalilin wani darura kurin suka ce da miskini ba magana ramu magana albani yake ya kama sa'ada malamai gabata ce gaskiya magana wannan fatawa ya tabbata hatta na ga wannan cikin sai fike sunna na abu malik ya ka masalar kuma ya rinjayar da maganar hujjar wannan ta hadis ibn, ibn umar wa'annan sahabai guda biyu ba a samu wani sahabi bai da ya saba musu amma an samu irin sa sallan basa yusuf malamai sai bara na kai cikin magabata sun yi inkarin haka da cewa za a ya rama amma yace wa'annan sahabai guda biyu da suka yi wannan fatawa ga iyalansu ta za a ji a ce ba a ramawa ya ce ba a samu sahabi da saba musu ba haka ce kenan kuwa hujjarsu ta yi ƙarfi shi sa shi kama albani akan haka sauran almajin suna kan wannan magana tana nan a wurinta wanda shi ma kashi na ga menata na sai suna hatta na ga cikin wannan na sai shi ma kan magana na sai sabi in fiki suna wancan haka sai duka wannan sun kawo ta kuma duka sun rinjaya da maganar balle na wannan na sai fika sunan abu malik ya rinjaya da maganar wannan mas'ala ta mai ciki ko mai shasuwa in dai suka ajje kan wannan dalilin wannan darura kullum suka ce ba maganar ramuwa akan wannan magana lamce wannan manganu ne wani magana na kawo ta anan ko kai mun sha bayani mun tsawata bayani akan ta saboda a yanzu aka samu wasu malamai eh lalle a kowane bisa ra'ayin haka amma matsala zaka ga wani malami iya kwata kamar shirme ne ma magana a ce ma a ce ma bata rama magana banza ce kamar magana bai dace ba ta magana da asali kuma ingantattu kuma magabata ina gata wannan cikin sunan turmizi mutum ya dauka hadisin Anas ibn Malik wannan wani ba wannan wannan ba wanda ka ruwayar na an ɗauke ma mai azumi mai bulago rabin sallah da azumi da magana mai ciki da mai shasuwa magana azumi ya ka wani ruwa da ya kata a takaice ya kawo hujja a kanta da manganin magabata daga ciki a tun a wancan zamanin ma ya kawo magana ishaq na ga bin rahawaya cikin malaman bukhari ya kan wani ra'ayin cewa in mai ciki ta sha azumi ya ce za an ta ciyar da abinci ba ya ta rama ba ya tabbatar da kana kenan iya cikin kanta to irin wani malaman misali irin su albani irin irin sauran malaman da malaman ba irin sauran abubuwa haka mutum ya ce wasu shirme ne ma ba hujja kan shi dan me yaji kamar zaka kan ba hujja kan abu ko ra'ayi ne ba ra'ayi bane ba nasi ne kuma da madogara ta hadisi ko shi albani ce a kame ba ruwa ya sahabi wanda yace ai ita me take ta rama illa kun ya kyale bai gane shi da albani yake lalle an samu magabata wasu cikin tafiya sauransu suna cewa ta ci tarama amma abin da ke cewa wannan hukumcin na abdullahi bin umar na abdullahi bin abbas da suka yi fatawa sun yi fatawa kan shi kuma sun yi aikace kan iyalansu ya ce ba a samu sahabi ba cikin sahabbai wanda zo ci a mai ciki ya ambata he tarama he dai kun bai kwa kyale amma ce ba a samu ruwaya ba an kan samu ta magabata amma sahabi a ce ya ka ce babu ruwa albani ce babu ruwaya ta sahabi da ta zo ta ture hukuncin ibn umar da abdullahi bin abbas sai ma ta yake shi ma wani ma yake ce ma kina abin kamar ma ijma'i ne tunda ba samu da za'a ba dan wani a takaice ko da malami iyakan ra'ayin ta ci ta ci tarama to ya san masu hukuncin ba ra'ayi bane ba amma to kai kai rubuga magana ko ta shirme ne ko ba ilimi aka abin abu ne da madogara kokwarar madogara shi ne kuran sai yanzu wannan magana da ya kawo wanda ke da sai suna kware kuma daga zaga da san da wuraren da masadik yanzu ya kawo mai sai fiki suna haka na sai da sabik duk na sun kama ganai a kusurmin nabi na wanda ali halabi suka yi shi da salim ne da shi ma dai sun kawo asarakin da bayanai kan masu kware ma yanzu mun kare yanzu na magana mu da ke yanzu a wannan littafin kuma akan abin da muke ba da fatawa gaskiya akan shi wannan hukumcin a kan shi muke bada fatawa ta mai ciki in dai har ta kasa haka yaron da gaske ba mu huta zai halaka haka azumi kodin za a ajiye azumi a ciyar da miskini kan bacin azumi shi fatawa da muke badawa kan wannan dalilai kuma wallahu a'lam bisawab sai qadaru ta'amul wajib yanzu magana da aka yi ta a ciyar da miskini kambacin azumi kambacin azumi lanar kullum ana magana kuma idan ana magana kullum hukumcin shari'a a wajen Allah ka san bawa ba a yaudara Allah don kan misali iya misali za ta iya a don cikin mai azumi kaza mai ciki kaza a a yanzu ta tsakani ga Allah hakan ne ba kai zai abin ra'ayi ne kuran kun na san morewa ya zama to hakika haka kin kike ya tabbata haka bakin mutane wannan to ga dama amma in dai za a iya a azumi shine daidai eh sai kenan nan qadar wajib qadar ta'amul wajib gwalgwadan abinda za a ci skin kan bacin azumi yace an Anas bin Malik qal an Anas bin Malik أنه ضعف عن الصوم عاما فصنع جفنة ثريد فصنع فصنع جفنة ثريد يا يي ما يكي تشوى يي تودع ثلاثين مسكينا فأشبعهم أنس بن مالك أنه ضعف عن الصوم عاما وتشكرا يا روني يا كثير على وجه شكرهم وسيوا يا بعد ريبا تاكي بيعي أزمي fasana jafan sadidin ya aikata ya yi wani akushi ya yi wani akushi ko daro na marga-marga da nama da mai da gari da ake gama ake ya yi mace ya yi marga-marga wada'a talatin muskina ya kirawo talakawa mutum talatin fa a shaba'ahum ya kosar da su suka ci ta koshi shikenan nan kenan kambacin azumin da bai wani shekara sai ya ciyar da miskini talatin shi ne kamar azumin shi na yanzu sau gama kenan ciyarsuwa nan wasu na kawo a bada muddi wasu ce muddi biyu rabin sa'i shi sai abin da ya lahiya da an cika ciyas daga mutum shinkawa dan ya na yaushe ma na zai ta balle makwabaro talaka ne ma na zai ta ko kaba mutum hatsi muddi ɗaya na zai shi kusan an ce har aka ɗauke maka azumi gaskiya dan wa har aka ɗauke ma azumi abin wani mai wahala kuma ka ba da fala ɗaya ta maka wahala ta abinci gaskiya a dage a ce su don akwai cikin sayar bukari an zubi da malik ce a ba da lahama wani kubzan hada nama ce cikin sayar bukari an zubi malik ta a ba da lahama wani kubzan da nama hada nama ce ya kuma ka ma kamar nama ba sau Allah ka zo kurin ba da danyen hatsi ko danyen wannan hatsi a bushe rabin ina zan shiga da shi gaske abin da yayi a bada abincin ya yi lahiya wannan yanzu kenan mun kare dai wannan mas'ala ta ciyas tsoho tsohuwa mara lahiya muna magana hata hata mara lahiya wanda ake magana diabetic ne mai sarkin ne shi ma mutum ya ji tsoron Allah ba kurin bayani na ina da cuta ta tana ce in sar ba ayi istama ba ayi a tsakani ga Allah Allah san abin da ka zuciyarka in dai tsakani ga Allah baka iyawa ne ka jaraba ka samu matsala ka gani halaka ta kama ko likita ga ma tab an ka azumi zaka halaka an kama a ilmance likita ya ce maka in kai azumi zaka samu matsala dan ga wani kwanan ce ma magana iya a wani tambaya ta matar shi ta samu matsala ta azumi kai ta ana tana ciki aka ce mata kata azumi likita gaya mata ta ce ta yi ƙarshe ta azumi cikin ya zubi kuma ce likita ci kurin azumin wannan ya kasa bi wanda ma an gaya mata ya ka gawani garaje ne garaje ne balle masu ciki gaskiya kuma ciki yar matakaiya gaskiya inda ya tabbata kurin maza'iyan ba kenan da mai bala da mai rashin lahiya kowace in dai tsakani ga Allah baka baka iyawan Allah san gaske magana an baka dama ka aje azumi ka ce da miskini in malati ne yan wa ko banci tuta mai zawwa ta huce irin sauran masassara ciwon kai abu da ne da kuma zai huce wannan a a kurin azumin ka za ka sha ka yi jiya in ka kare jiya daga baya ka rama don ka gama abin ba ko ta cuta ba a mara lahiya wanda ake magana makarar magana kan shi rashin lahiyar da ba a warkewa ta yau da kullum kuma azumi an ce haɗari ne amma rashin lahiya mai zawa ta huce ciwon kai masassara ciwon ciki abu dai mai zawa ya huce to wannan za an baka dama in baka iyawa in baka iyawa ka ajiye azumi ka sha kuma in ka warke ka rama shi ne magana kuna sai arkanu saum rukunai wanda sai da su azumi ke tabbata in ba su babu azumi shi ne rukuni kamar da ginin bakin shi ke ba ya tsaya ba sai ya fara na harko an niyya ɗarman niyya ta azumi liƙaulihi ta'ala wa ma umiru illa liya abdullahi mukhlisin lahuddin maganar Allah ba a musu wani umarni ba sai maganar an musu umarni kenan abu daga musu umarni shine kurin su bauta ta ma Allah suna masu ikhlasin addinin su ga Allah shi kadai ba tare da shirka ba nan kenan niyya ta yin abin dan Allah na akwai mun akwai na akwai niyya kenan bayan wannan aya wa liqaulin nabiy sallallahu alaihi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa ruwa da an san dai ka tabbata na wani wuraren kan kenan yace alaihi sallallahu alaihi ya ce dukkan aiki iya tare da niyyar shi da niyyar da kai ne kowane mutum za a bashi sakamakon abin da ya niyya wannan kun bayani ya gabata an uwa magana niyya duk abin da aka ce niyya a shari'a abu ne aikin zuci ne dan kan wa hatta ana litawai na na malikiya ita malikawa na mai ziya ita annata mahalluha alqalb niyya wurin zuciya wurin niyya zuciya ne mai ziya na bayanin mahalluha alqalb maka ji malami wai abin shi ba malike ne ya ce a an ba ta nawatu salata ba ba sallah an ba ta nawatu samu ba nawatu udu nawatu ruru'i wai ba ba Allah kaga wannan jahilci ne ka talla talla jahilci domin alitan maliki ba kan ba da tunda malikiya sun bayani karara har ma kuma sun inkarin laihi ne ma an kai lafazin wasu na ka ce babu laihi kai lafazi amma abu ne ijma'i ne kowa tabbatar a malikiya kanta duka maza ba ko ce ma ba malami daya cikin magabata yan uwa cikin wani ta wani malami ne magabata ba malami daya wanda ya kawo shar'in niyya ya nafasi babu da yi mace ma ya nafasi to lalle jahilci ne ka talla illa wani abin da ka matsala a nan mushkila a kullu da da kai na ga an shi ne alama a Zaria a Najeriya Zaria bugu sanin a can da bugu malamin a nan ga time dai an wani time sunan majmu'un niyat majmu'un niyat wani malamin inda ina ka amma da ina ka yi shi wani majmu'un niyat shine asalin mushkilan a nan kasar ko a nan wuraren mu sai wani malamin bakin abin da fa'in take so ya wani addini sai ya ma dukkan ibada ya mata babi baban niyyar alwala sai ya kawo lafazin darabci na wayatul wudu'i faradun kaza kaza wankan janaba ya ka na wata wudu da mata faradun rafal haris a kaza don abubuwa ne sai ya kone ya rubuta da larabci to sai wasu ke tsammanin wannan dukkan ibada kamar sharaɗi ne sai an yi wannan karatu amma ce yana akwai min karatun niyya karatun niyan wanka ka ce karatun wankan jaraba karatun arwalla to wani shi suka karatun ka ga wani ba kai aiki ne in wani hali dukkan niyya dukkan ibada ba haushe ne ba barbare ne ba umma ta haushe ne ba inda aka dora ma sai kai karatunta sai kai lafazinta kurin idan ka zo arwalla arwalla ka zo kurin kuma ko san arwalla farilla ce ha niyya na racin dama niyya go abinda kurta abinda saka a rai shine niyya ka saka baran kurun shine yan wa a takaice ba a buƙatar sai kai larabci ko Hausa kurin idan ka zo arwalla an karantar da kai arwalla wani abu ne dole farilla dini da ka zo da ka zo ne arwalla ba ka ce ba ne arwalla farilla ba a zaman kan take ka ne misali misali muna magana Ramadan ka ne Ramadan ka ce na nafila ko musabi ko farilla ne dama Ramadan farilla ne kan sallar azhar ka zo ka sa a ranka zaka yi azhar ya ce baka sunna ce ko mustabi ce ko farilla ce daman tana matsayin kanta azhar da farilla ce kin duk ibada ka ko an kai ne wani ibadar shikenan ya dauke maka ce ba wannan farilla ce mustabi ce zaman kanta take in janaba ce an san nan farilla ce in sallah ce azhar ce an san farilla ce kuma an san nafila kuma kenan kowace lokacin da ka tsaya gaban Allah kahin misali kamar sallah kahin kai kabbara ta harama idan ka huskanta alƙibla kurin za ka saƙa a ranka sai zan yi azur na saƙa azur ce da na san matsayinta kurin wannan abu da na sa a raina na azur kurin ce Allahu akbar shikenan na illa asar ce in ma me in wa'an za ka gano wai mutum kai kamun hujjar malikiya a littafin muktasar halil iya magana niyya sai ki bada misali inda za ka zo sallah azur azur ka zo a ranka azur ka zo kace na wata salatu asali kace kace ka da mini sallar asar a bakinka yace anan sallar ka ta azhur tayi ita za a dauka ba aiki da bakinka yace misali inda zaka zo misali azhur kin da ka zo he ka saka al'asar zaka yi a baki kace na wata salatu zuhuri amma a ranka ya zama to al'asar ce yace baka azhur baka al'asar baka azhur baka baka baka su domin da asar ba ta yi ba ita kuma azawar ni ne la'asar kai ka gani magana? kun gani magana? duk aji da kyau iya muna so makawai magana da su magabatan ko amalke sun tabbatar zuciya ce ana abe ke mana da ke ya maka misali a zuhur ya ce idan ka zo sallah a zuhur a zuhur ka zo a baki ya ka ce na wata salatul asari ko amma a zuciya ka a zuhur ce kake so kai ya ce idan kai sallaka duk da bakin ka zuciya an saba ko ya ce a nan sallaka ta azur ta yi saboda dama ita kai ne a zuciya ka a bakin da kacce asar shi mu dan ba aiki da bakin da zuciya aiki aiki ya ce kun misali a wurin da ka zo sallar azur ce amma sai ka saƙa za ka yi la'asar kai a wajen ka ta ka ɗaukar la'asar ce za ka yi amma kuma azur ce ka gane sai ka saƙa za ka yi la'asar amma a baki ka ce na wata lata zuhuri aka ce babu azhar babu al'asar misali ce haka saboda ka saka azhar ce za a yi he ka saka la'asar la'asar ba ta yi ba kiran babu azhar ba kai kuma baka saka azhar ba kira ce kiran babu azhar babu al'asar duk babu su idan ka saba lalata nafila da gurin kai nafila ka dai amma ba sallah ko ce in mun kawo mun kawo misali ne kenan su ma malikawan suna aiki da zuciya ba baki ba takaice duka ana hukunta maka magana ba aiki da baki da zuciya ake aiki shi ne kuma magana kurum in ka saka a zuciya ka shi ake aiki da shi kurum kenan ka su ba ku hala mutum zai iya karatun karatun niyya kurum saka ranka shi kenan kurum ka biya bukata yace wala budda an takuna qabla al-fajr min kulli layla na abin da yake cewa kullun dole a same ka da niyya a dukkan daren azumi kana tare da niyyarka mun san mutane mun san abin da ke bayan tabbata na wata talata na wata so mu gadan ko kenan gobe zan kwanta da ni azumi gobe shi da niyata kullun zan kwanta da ni azumi kuma gana kenan kuma wani a sabar da wani ne kayan keto alfajar yace ya wannan magana li hadisi hafsa qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajr fala siyama lahu hafsa take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai ɗarmi niyya ba ta azumi kahin ketowar alfijir babu azumi gare shi ɗan ƙarƙashin wannan ke da matsala ta me yanzu dai a nan me ake ne kakka ɗauka wai kamar ana niyin damar ƙarin bayani ba magana karatun niyya na abin da ke ne kullum daren ramadan idan za ka kwanta ka kwanta ka wuni da niyyar tashi azumi gobe magana kenan gobe ne azumi shi ne ka dan ka ce an ce ka sabon niyya a wannan malamin da cewa misali mutum zai kwanta iya ce ma magana ya aje sahur ko iya magana jiya niyya ce duk wanda ya sha ruwa da kashe duk musulmi ba zai bulaguro ba ko akwai cutar ce lahiya daman a ran shi akwai ya sa azumi gobe wannan shine niyya shi ake ni da niyyar kana dukkan da kana tare da niyyar ka iya mutum zai bulaguro ka aje niyya ajewa ko bai lahiya to amma ana magana ka zamanto tare da niyya dukkan dare to kalkashin wannan cewa duk wanda bai kwamba da niyya bai da azumi kalkashin aka ga wata na ramadan kai baka labari to mun ga salama minti kana minti biyar ne ko kenan aka ga azumi me aka ce aka ga wata na ramadan kai ma'ana baka labari he sa ka tashi he ka ji labari ashe ji an ga wata ramadan to ƙarƙashin wannan wasu na kawo cewa azumi babu amma nan ana magana tsakanin da Allah magana kamar da albani ya kama kwarai na ka ta ana hadisi cikin samun nabi wannan ana maganar wanda ya samu yake da damar niyya amma wanda hobi labari an ɗora mai abin da bai sani ba la yukallifu lahu nafsan illa wus'aha Allah bai ɗora ma abin da bai yawa Allah tabbatar da cewa bai ɗora ma bawa abin da ya kashe shi kenan tunda wannan aya tana nan kai kun baka labarin wata yanzu ka samu labarin wata da sai za ka ci gaba da niyyar azuminka kuma a yakasa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kafin ramadan da ashura ake an tashi wata rana garin Allah waye wata sun karya aka ce ashe yau goma ga wata ne manzo Allah sai ayi shela a garin Madina kowa wanda ya ci abinci ya cika sauran azumin shi a sauran wannan wanda bai ci abinci ba kai ci abinci da aje azumi bayan wata sun karya a da kuma shine farilla kai ramadan karkashin wannan ruwayoyi kina shi kace kenan tsakanin ga Allah in dai mutum bai labari ne garin Allah yawa ya same shi kai samu kanshi a cikin ramadan to kurin zai ci gaba da niyyar azumi a sauran wunin shi ba magana a ce asara ko ya kame baki shine abin da yake so ka a nan yan wa duk da ana gwadawa cewa ina ga akwai hadiri kenan na ya kamata mu tsaya da fatar Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan daidakin kurakurai Allah gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته